بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da muka ambata a turmi na farko muna yammacin juma'a 20 ga watan jumadal ula hijira 1446 daidai da 22 ga watan Nuwamba 2024 wannan zai zama wato darasi na hudu kenan cikin wannan littafi mai albarka na urjuzatu uddatu talab wallafar Abdullahi ibn Muhammad Sufyan al-Hakami Allah ya saka mushi da alkhairi shehin malamin yana mana magana cikin mukaddima inda yake cewa wato ya tattara abubuwa mabambanta a tsawon shekaru goma sha biyar waɗanda ya kira su da suna usu tahsili da ilmi sannan kuma ya ta ƙarawa lokaci bayan lokaci ya ce ila an balaga da hadihil ususu fi saifi ami arba'in wa ishirina wa alfin wa arba'a mi'a a alhijiriya sitta ashara asasan ya ce har zuwa da aka kai saif shine bazara soma bazaran shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu kaman 2003 ko 2004 kenan shekara kama 20 baya yace na tattara ka'idoji wajen guda 16 wa fi sayfil ami nafsi to a dai wannan bazaran ne a wannan shekara sharaktu fi aqdi durusin ilmiyatin fi ilmi mustalahil hadith yace nayi participating a matsayin resource person akai wata daura ta ilimi ta koyar da ilimin hadisi sai aka kiraye shi a matsayin wato malami wanda ya musharaka ya zo ya yi hand out ya yi abin da ya gabatar da muhadarori na fata mun gane to da yawan wannan sai ya zama a cikin abin da ya koyar waje altul hadisa fi darsaini al'awwalaini anil mabadi al'ashara to a lecture da ya yi guda biyu na farko kamar introductory part na ɓangaren da ya karantar ce to sai ya zama na cewa jazakallahu khairan ya zama na cewa a cikin wannan bangaren ya tattauna akan almabadi'ul ashara akwai abinda malamai suke ce musu almabadi'ul ashara da kulli ilmi kowane ilimi yana da wasu wato preliminary abubuwa guda goma da ya kamata ka sani a kansa kamar yadda mai waka yake cewa inna mabadi kulli inna mabadi kulli ilmin ashara yace alhaddu wal mawdu'u thumma thamara abubuwan da ya kamata ka sani game da kowane ilimi guda goma ne alhaddu shine definition ta'arifin ilimin wal mawdu' da kuma ilimin akan me yake magana ilimin tajwid ilimin nahwu ilimin sarfu ilimin gado ilimin computer ilimin sihiri ko ilimin menene wajibi ne ka san wannan game da shi inda zaka koye shi wa nasbuhu wa nasbuhu wa fadluhu wal wadi'u asan kuma danga samara shine amfanin sa in an gama ilimin me za a samu na uku kenan ko wa nasbuhu sai kuma dangantakarsa ilimin na shari'a ne na luga ne na kimiyya ne na fasaha ne na ilmomin musulunci ne ko na ba na musulunci ba na duniya ne ko na lahira shine wa nasbuhu sannan sai mene wa fadluhu da falalarsa in akwai falalar kamar ilimin qur'ani hadisi tauhidi fiqh suna da falala ko wa fadluhu sai mene wal wadi'u da kuma wanda ya fara kirkiro wannan ilimin guda kenan shida ko shida muka samu ko alhadu wal mawdu'u thumma thamara wa nasbuhu wa fadluhu wal wadi'u wal ismu sai kuma sunan da ake kiran shi da shi asalin nomenclature din ilimin ya masu ilimin suke kiransa sannan listimdadihi listimdadihi sai mene listimdadi hukmi shari'i da kuma hukuncin shari'a game da koyansa sannan sai kuma alistim dad ina ne sources na information ina ake samu abinda shine maddar da ake nazarinta fil ake zuwa a samu ko ko wasu sources primary ne ko secondary sources original ne ko used ne duka akwai wannan maganganun a wannan a kimiyya sannan sai kuma hukumu share wajibi ne mustahabbi ne makruhi ne fardu kifaya ne haramun ne kamar sihiri misali kaji takwas kenan ko sai ce wa masail da kuma issues da ake tattaunawa a cikin ilimi da me da me da me ake magana wal ba'du bil ba'di yaktafi wasu malaman suna takaituwa akan wasu ba sa kawo goma tare kenan ko sai ce wa man daral jami'a haƙƙan wanda ral jami'a hada sharafa wanda ya san duka to wannan shi ya more in ka san duka akan wannan akan akan ilimin da kake akan duk wani ilimi ya ce ka san duk wani abun game da shi to ka za ka more to kaga mugar da muke ta shiga shiga shiga ilimi da ribas yanzu wani zai kaji na cewa ai su ɗaliban ilimin hadisi ko su ɗaliban ilimi ne kace mashi ilimin kawai me definition ɗinsa bai san me zai fara maka ba ko kuma ya saka ka ce harkar ilimi waye ma turbatin ka zuwa harkar ilimi su waye malaman ka malaman shi ko social media ne ko malaman shi wannan musibar social media ita ce kawai malaman shi a cikin gome yake bi shine abin da ya dace da hawa bari mu wata magana ina jin mun taɓa faɗanta ba jama'a ba a bin malami a social media mu kiyaye wannan wanda baka san shi ba bai san ka ba haka kawai haduwar titi haduwar facebook ko haduwar live baka bin shi haka kawai baka san shi ba dole sai ka san shi ko wani malami da ya san shi ya ce malami ne a bishi amma kawai daga ganin wani ya fito yanzu daga sanda aka yi rigingimin nan na na zanga-zanga first August zuwa yanzu akwai malaman fa da suka shigo sababbin zuwa fa sabon sabuwar dabaka ta malamai wanda before then ba wanda ya san su amma kuma ba gan su da followers dubbai kuma a dinga cewa wai gaskiya suke fada wani irin bala'i ne wannan jama'a wani irin bala'i muke ciki wallahi mu Allah Allah ya saka mal albani da alkhairi ba mu taba zuwa mu saro wani malami ba sai sai mun tambaye shi shi to ku je gun wani wani ya iya katu ku je koya muku amma mun je mun ji wani yana kawo zumunci alga ta malam mun je gun wani malami a wuri kaza in bai san shi zai ce da me da me ya koya muku ce ya koya mana kaza kuma kaza wani lokaci sai malam ya shiru sai bayan kwana ɗaya biyu uku to yayi bincike kenan akan sai ce wannan malamin mutumin kirki ne ko wannan malamin ya sa abin da yake ku zai ci gaba da koya muku zai ma iya koya muku kaza akwai wani ma a wuri kaza lokacin babu social media Allah ya taimake mu lokacin wannan bala'i ne yayi social media bala'i ce malam ina ganin fa kanin dujal ne fa wallahi malam wani wani sakon dujal ne amma yanzu kawai sai mutum waye zai ce wai ai malami na ne amma bai taba gamuwa da shi wai a social media kawai yake ganin sa ko malamai ƴan uwansa basu ba da tazkiya akan sa ba kai wani ma ba a san ma a inda yake ba in banda wannan adireshin nashi na kan yanar gizo ba wanda ya sa a garin da yake ko a masallacin da yake ko nan ɗakin matarsa ne ko masallacin anguwa ne ko wani ajin islamiya ne ba wanda ya sani wannan wannan wannan majhuli ne majhulul ayyi wal hal ya da ka ɗauki ilimi a gun wannan da za ka ga ta taɓarza ta yi yawa a rasa yadda za a yi kuma wallahi duka wannan aibin yana koma ga hukumomi ne na ƙasar nan da ba su san mutuncin addinin mutane ba ba zai yi a ce hukuma wai tunda muna daga cikin mutane mafi yabon addini a duniya mu yan najeriya musulmi da kiristanmu amma kuma gwamnatin mu saboda rashin rashin tunani su ce ba ruwansu da addini ko kaji sun yi hukuma sun ce hukumar addini ministry ko commission ko me sun yi ne don wata maslaha ba don maslaha al'umma ba don maslaha su kawai suke ba ruwanta da curriculum ɗin da za a karantar a islamiyu da sauran makarantu da masallatai ba ruwanta da suwaye suke karantar wa suwaye ba sa yi in ma ba irin yanzu kamar sarakuna ɗin nan sarki zazo Allah ya saka mai da alkhairi da ya gaba kwamiti ya ce in za ka yi limancin juma'a dole sai an tantance ka abokanmu da suke suke wannan harkar suna baka labarin irin abin dariyan da ake gani za ka sha mamaki wallahi akwai abokin malam bashir lawal yana cikin kwamitin in yana baka labarin irin a kawo mutum a ce rashin limamin juma'a bai iya halari ba wani bai iya fatiha ba kuma inda ba dan sarkin ya sa wannan ka'ida ba haka zai je ta wannan shashanci saboda haka mimbarin ya zama wani dandali ne kawai to haka haka ya kamata a ce ana ba za a saboda ai wannan abin da malamai suke faɗa is for the consumption of our hearts zukatanmu ne abincin zukatanmu ne in ya zama da cewa abincin da cikinmu zai ci an ce sai nafdac da standard organization da wane ne da health office na local government sai sun yi satifying cewa eh wannan gidan abincin ya cancanta ya kai standard ɗin abinci sannan fa za a ba su fa lasisin yin abinci wannan fa ciki ne kawai iyakaci kai zawo ko ka kamu da wani ciwo kawai wanda zaka warke ko ka mutu ka huta amma wanda zai shafi addininka da makomarka ba ruwan gwamnati don gwamnati ba za ta yi ba ya kamata ƙungiyoyin addini su su izala su jama'atu su furin kansu a shari'a da duk wasu wanda za su iya faɗa a ji su faɗa wa mutanen su su ji a sayin da za a dinga regulatin al'amuran addini ba kowa ya zama kawai kowa ya zama kowa ya zama malami da kansa da kansa kawai takaddara yanzu a ce mutane su koma yin aure kawai babu babu izinin waliyai zai yiwu ko kawai ka zo ka kasuwa irin kasuwa ne yanzu ake ginawa sabuwar sabon gari ko ka zo ka kama shago ka bude kawai babu izinin hukuma amma magana ka ce kai ma dan Najeriya ne kawai kana da kayan da zaka saka a ciki baka je ka biya kuɗin rabanu baka je ka an yi documentin cewa za a baka hayan shago ba gwamnati za su kyale ka tun za su haɗa ka da 'yan sanda su kwamushe ka amma addini ba ruwansu to shi ya kawo duk irin wannan tataɓarza sauraka ya ce ya yi musu magana a cikin wannan karatu a kan almabadi al'ashara allati yan bagi ala kulli ɗalibi ilmin an ya arifa ha ƙablar shuru'i fi ayyi ilmin min al'ulumi waɗannan abubuwan guda goma duk ilimin da za ka shiga ka koya wajibi ne ka san su game da ilimin kafin ka shige shi wa badahiyun an atanawala mawdu'a usus at-tahsil al-ilmi wa shurutihi min khilal al-hadisi an hadhihi al-mabadi al-ashara yace kuma dama an san ba zai yiwuwa ayi magana a wajen usus al-usul ilmi ba tare da an yi magana akan wadannan abubuwan guda goma ba waqtida'an bil ulama'i fi nazm al-masail al-ilmiyya liyashkula hifdhuha wa isti'abuha nazamtu hadhihi al-ususa yace to sai kuma ne koyi da malamai magabata nace wadannan abubuwan ina so a haddace su ne saboda haka bari na yi sai da su ba da saukin hadda ce sai na yi su a waƙe irin yadda magabatan malamai suka dinga yi malamai tuntuni suke yin irin wannan su iraki su suyuti su ibnu malik su shatibi su wane ne duk sun yi ga sanan sanannun abubuwa ya ce wa zabtu ilaiha na zama a hammi shuruɗi tasirin ilmi sannan na ƙara sharuɗa muhimmai da suka shafi neman ilimi fa balagar salasata salasan wasu tina wa mi'ata bait sai na samu farko baiti 163 wa tawaqqaftu inda hadha al-hadd yace sai na tsaya a nan iya abin da ya fara yi kenan kaga yanzu waka kuma tana da baitoci sama da dubu ne fa sama da dubu ne amma farko abin da ya fara yi 163 yace tawaqqaftu inda hadha al-hadd wa fi muntasafi ami a tsakiyar shekara ta 1425 yassara Allahu li muqabalata shaykhina al-allamati al-shaykh Muhammad Salim rahimahullah wancan addudin yace a wannan shekara Allah ya yi mini gamdakatar na hada wannan malam fi makkata a garin makka fi fatrati hudurihi jalasati mu'tamar majma' al-fiqhi at-tabi' rabit al-alam al-islami ya je taron al-majma' al-fiqhi majalisar fiqh ta duniya ta karkashin rabi'atul alam al-islami Muslim World League Allah ya jika Abakar Gumi wannan kungiyar sa bakar gumi ce ta musulunci ta malamai ta fiqhu to shi ma yago wannan ana taro malamai daga ko ina a duniya a shekara ɗaya ko shekara biyu su tattauna masail na ilmi su fitar da takaddu to anan sai ya gamu da malamin fa qara'atu alai hadhihi hadha almiqdara alladhi dhakartuhu anifa da muka hadu sai na samu hali sai na rera masa baitocin nan guda 163 fastahsanahu sai malamin yace aiko wannan waƙe yayi kyau kaga bai gaggawa ya fitar ba kawai ya ce ai ya riga ya gama ko washajja'ani malamin ya ƙara mini ƙwarin gwiwa wa haffaza himmati yayi mini allura cewa na ƙara himma fa amittu ila kitabi to naji haka to kaga ka samu ƙwarin gwiwa daga malamin ka ka samu goyen baya sai ka ji ka ƙara himma ya shi maka albarka nan maka cewa ya kamata a ƙara ƙwazo sai ce sai na ɗauki littafin tazkiratu sami'i wal mutakallim fi adabi al'alimi wal muta'allim wannan littafin mun karanta shi anan duk da yake mun karanta shi ne a lokacin corona a irin karatun nan da yake na wanda shi ya fara kawo wannan wannan sirkin karatun karatu daga kai sai littafi mun yi shi kamar karatun studio ko muna nan da shi a za a iya samun shi a telegram wajen kasusuwa ko kuma awoyi kamar guda 30 haka malam badruddin ibnu jama'a al-kinani sunan shi Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'ad Ash-Shafi'i ya rasu 733 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sa daya da su Ibn Taymiyyah zamanin sa kaga Ibn Taymiyyah ya rasu 728 shi kuma da 33 so haka zamanin sa daya sai na dauki wannan littafi littafi ne wanda yake lishumulihi ya tattaro dukkan mas'alolin da suka shafi ladubban ilimi wa husna tartibihi kuma kyakkyawan tartibi ne da shi wa ijazihi kuma takaitacce ne fa nazamtu julla ma ya ta'allaqu bi adabi talibi wal muallim sai na dauki duk abin da aka ambata a ciki sai na mai da shi waƙe bane shafi ladubban ilimi ladubban talibi da malami wal adabil mushtaraka bainahuma ɗaliban da malamai da ɗalibai suke tarayya a kansu wal adabul muta'alliqa bil katbi haka ake karanta nan wajen bil katbi da ladubban da suka shafi rubuta ilimi thumma wa in ka ce bil kutubi zai ya dauka abin da shafi mu'amala da littafi thumma adaftu fusulan ra'aytu ahamiyataha fi fadl al ilmi wa thamarati al ilmi shar'i yace sai na ƙara kuma wasu fasallai wanda suke da alaka da ainihin wato abin da ya shafi bayani akan falalar ilimi da kuma amfani amfanin ilimi na addini wa taqsimul ulum da kuma karkasuwar ilmomi wa afradtu faslan fil hifzi wa bayani ahammi wa bayani annahu ahammu usus tahsil ilmi ya magana kuma akan hadda haddace ilimi da bayani akan cewa haddace ilimi na ɗaya daga cikin manyan wato tuwasa na gina ilimi wa akhara da wani fasalin kuma fi shuruti akan sharuɗan ilimi wa khatamtu hadhihi al-urjuza bi faslin fi ahammi awaiqi talab yace na tikita kuma da wani fasli mai magana akan tarnaki da matsalolin da ke samun dalibai a neman ilimi fartakastu fartakaza hadhihi al-urjuzatu fi muqaddimatin wa babaini ra'isiyaini haka ta zama urjuza abu guda uku ne akwai muqaddima ko kuma babi guda biyu masu girma washtamala kullu babin ala khamsati fusulin thumma khatima kowane babi kuma akwai fasalai guda biyar da kuma cikamaki walasta ya talibal ilm fi hajatin ila al-italati alayka baka bukatar maka dogon zance bi zikri anawin fusuliha ce maka fasali kaza da fasali kaza anan wajen ba zan fade shi ba wama yahwihi kullu faslin min al-masail ce maka kuma fasali kaza ne magana akan kaza ne magana akan kaza yace fahiya bayna yadayka in kana son gani ga takaddun na a hannunka sai ka koma ka gani da kanka wal muhtawa yuguni an zalika abinda ke cikin littafin ya wartar da a dinga tsayawa ana maka bayani wa ba'da ammanna Allahu alayya bi itmamiha ci bayan Allah ya muni falala ya huwace muni na gama rubuta wannan waƙe ba astu biha ila shekhi al-allamatul jalil Muhammad Salim rahimahullahu ta'ala sai na ƙara aika wancan malamin mutumin shanƙe ya koma garinsu na game da shi a makka ya kwadatar da ni akan littafin littafin daga baiti 163 yanzu ya wuce baiti dubu sai na sake aika mai da shi na aika mai da shi wa ragabtu ilaihi ko wa ragibtu ilaihi na roƙa a wajensa mulihan na nace an ya tsale alaiha ce algata malam don Allah ina so ka karanta wa yaqum wa yuqawwima ma'awajja minha ka karanta ka min gyare-gyare ma ilmi salafan bi kasarati a ba ishekh tare cewa na san wannan malami yana da aiki da yawa babu wani malami dai malami ne da ya kama sunansa wanda zaka ce zama kawai yake bai da aiki yana jiran ka kawo mai aiki Allah ya ji kamar albani namu yace mutum yace alaga tawon shi zamu zo fira yace sai na gama aikin da nake to ku bari sai na gama aikin da nake to aikin dai malam bai gama bai wuce ba lokacin fira rasan su mutane suna son a zauna a ta fira a ta sharholiya a ta kama tasha a bata awoyi da yawa a majalisa amma duk wanda yake yana da abin yi ko ba malami bane kai ko dan boko ne kai ko dan kasuwa ne ko wani wanda yake da dedication akan business ɗinsa akan harkar sa da lokacin da yana fira da kai an jima kan Allah fara cewa kana mutane wulakanci ba ka san dangi kai kuma kana da commitments ne kana da commitments a ce yanzu misali kai ɗan sanda ne ko soja ko immigration ko wani babban ma'aikaci kana da harkokinka da kake yi yaushe za ka tsaya kawai ka zo kamar ana fira alayi wanda ga yana fira alayi wanda bai sabon da yake bane a ce a yau a yi gobe wasu tun suna matasa har su tsufa suna fira majalisa ta fiye da shekara arba'in sai dan wani ya mutu a kai shi a dawo haba jama'a wannan sai mutanen hausawa hausawa musu suka yi wannan zama majalisa inda aka san mutuncin kai ba inda ake tare da mayan da za a zauna akwai ofishin da ma babu kujera wata zama haka ta hutawa babu ofis na ma babu so da wurin zama bane in ka je laboratory galibi sai dai stool na aiki amma muku din da aka yi gida aka yi anguwa za a yi wata yan majalisa ko kuma ko ba ba automatically za ta creating kanta a wajen wani mai shayi ko wani mai sai da doya ko mai rake ko wani wanzami ko wani kofa wani shago ko wani dakali ko ta rumfa ko ta bishiya mai inuwa za a tasar da majalisa a wajen don kana son ka cimure lokacinka kaka zama dan majalisa kamar su ta zagin kaɗan a ita ce maka mai girman kai ko wanda baya ko wanda ya rena mutane kaka damu wata na za su suna neman ka so ya ce sai na turawa da mannan malamin duk da na san yana da aiki da yawa to kuma nan ina so ne mana tambihi ya kamata mu dinga ba malamai uzuri idan mun san suna da aiki mu daina takura musu da aikin da ba nasu ba ko na aiki wanda bai shafe su ba yanzu wani so yake dole in zai aure sai ya gayyaci malam wani malam wannan nan ya tashi gari i gari ya je me yasa duk mutanen garin ku ba su shaida aure ba me yasa ba su shaida aure a tashi ba kawai shi ko malamin zai sai ya ji kunyar ya ce a'a haka zai takura ya ji to ya kamata mu kula da wannan wa annama yanu'u bihi min al-a'mal al-ilmiyati wa ghayriha la yasugu ma'ahu ishgaluhu bi a'mal ukhra kuma na san cewa abin da yake da shi na ayyuka bai dace a ce sai an ƙara mishi aiki ba ya san da wannan to amma me yasa ya haka shine yace wallazi jarra'ani ala hadha at-talabi amrani duk da haka nayi jur'a nayi tsaurin ido na san bai kamata ba amma na nemi wannan alfarma na farko annani a'uddu nafsi wahidan min talamizi hadha al-alam ina kirga kaina a matsayin daya daga cikin daliban wannan gwarzon malami wa in kuntu lam asni rukubati fi muhadaratihi al-amira tunda yake ban taba tsugunawa a gaban sa na koyi karatu ba kana iya zama ɗalibin mutum mai karatu a wurin shi yace faqad afattu min ilmi so na ci muriyar ilimin sa masaila ilmiya mutanawwi'a mas'alolin ilmi da yawa wa hatabaltu kulla fursatin sanahatli bil iltifati bihi aw muhatafati kuma duk wata dama da na samu nakan waiwaya in ji me yake faɗa bil iltiqai bihi in gamu da shi duk damar da na samu daga muwa da shi zan gamu da shi in naji ya zo makka umara ina garinmu sai in maza in zo mu haɗu in na zaya wani taro zai zo sai in zo mu haɗu duk wata dama ta buga waya da tambaya zan buga masa amma ban taɓa sa littafi a gabansa ne karatu ba ya ce wa kan min mu'udalatin ilmiyatin lam ajilin ijabata alaiha fil kutubi wajattu jullaha indahu ko wajattu hallaha indahu ya ce akwai mas'alolin ilimi da yawa da ban same su a cikin littafi ba amma na samu waraka matsaloli masu sarƙaƙiya na samu waraka a wajensa na ilimi ajjalallahu masubatan Allah ya cika ladansa wa barrada matja'ahu Allah ya sanya ya kabarinsa wa ala manzilatahu Allah ya girmama matsayinsa a malamin mu mal albani Allah ya gafarta masa na san dukkan mu nan da muka taba sauraron shi mun san malam yana fada yana cewa baka cewa kai dalibi na ne baka zo ka zauna a gaba na ba haka malam yake fada yana nufin sai ɗalibin shi da ya zo makarantar daral hadis ka riske shi aka yi maka rijista mu kuma da muka fi shi ma zaƙewa cewa muke yan garantu ma ba ɗaliban shi wani yan garantu wanda su ba su da rijista amma an ba su wani tamfarari dama akwai lokacin da ko taro yake zace ku tashi ku fita amma ni na saba mala a wannan tunanin Allah ya gafarta mishi Allah ma ya gafarta min na yi kuskure a cikin tafiyar tarihinsa da na zo daidai wannan magana sai nake cewa yana ganin wannan malam ya yi ta ne saboda wata maslaha da ya kalla a lokacin da yake rayuwa ana neman shi da fitina iri daban-daban kuma ana iya samun wani da wata katobara ya ce shi ɗalibinsa ne sau da sai ya katange wannan wannan ƙofar sai wanda ya yi rijista kuma ya da listin a hannunsa in baka ciki baka isa ko wata hukuma ita ta ce wai ta kama shi a matsayin ɗalibinka kama wani ɗalibin malal bani don haka tana tuhu mal albani shi yasa shi ba wanda ne yasa malam yayi wannan ba wai kawai dan ya kore mutane daga dalibta gare shi na yi itibari da wasu halat isa ne wannan conclusion din so da ganin ni ina ganin a cikin daliban malam akwai dalibai irin waɗannan dalibai na gargajiya mu kenan go ko kuma dalibai da za su zama an buɗe ko musamman saboda aikace ni na san mutane ba za su kirgu ba na buga misali a cikin littafin waɗanda suka ci more irin malam albani ba su taɓa gamuwa da shi ba wallahi wasu sun fahimci ilimin shi fiye da wanda suka mara a gaban shi kuma suna jin damuwa suna jin bakin ciki suka zance su ba ɗaliban shi ba to ko da tasliyatan li qulubihim a ce to an ji kuma ɗaliban da shi ko to kaga kuma gashi shine irin wannan ba su taba gamuwa da shi suka zo da abun shi a gaban shi ba amma kamar yadda yace ya ci moriyar fa'idojin ilimin sa da yawa kuma ya samu halin gamuwa da shi a wasu wurare kama aikin haji ko umara ko a wasu tarurruka na ilimi sannan ya buga masa waya ko makamanci haka to kaga kenan mutum yana iya zama ɗalibin wani ta wannan fuskar amma abinda ake son ya ba da labari yayi wannan amanar ya faɗi amanar nan ta ilimi kada ya dungu cewa malaminmu a inda za a tsammanci ko ya zauna gabansa kaga wannan ya zama tadlisi kenan ina fata mun gane kuma wannan ya nuna wato yadda ake so ka dinga istiglalin duk wata fursa ta gamuwa da malamai na Allah malamai wanda suke masu aiki da ilimi kar ka tsaya wato kana ƙauyanci ko kana yi kanka asara mun gamu da mutane a ɗayan ɓangaren da yawa wasu ma a nan garin suke waɗanda bayan mutuwar malal albani sannan suka gane ashe sun wa kansu asara suna kallon shi yana kallon su suka ɗauki ko dai wani tunani ko raini ko wata mummunar shawara daga wasu maƙiya ko mahasada suka yi watsi da ilimin malal albani sai da ya mutu suka yi ta nadama walakar za a kuma yusuf min ƙabul bil bayyanati a ta yi za a halaka ƙultum ɗaya ba a sallahu min ba'adihi rasula Allah ya kyauta to har yanzu ko mutane suna wannan kurakuran saboda ka san wato tarihi darussa ne amma galibi na fargajaji galibi masu amfani da darasin da ke cikin tarihi shine mutane ne masu fargajaji wato sai lokaci ya ƙure abu na biyu da yasa yayi wannan jur'ar inji malam Sufyan al-Hakimi annani marastu na zama shi'ri fi sinni siba yace tun ina matashi nayi waka na rubuta waƙoƙi thumma saraftu saraftu hadhihi al-mawhiba lin-nazm al-ilmi da ina yin waka irin gama garin waka da matasa suke yi na na gazali da sauransu sai ga dai bai kamata ba sai ya dauki abin da zai fiye masa an kana da wata baiwa to kai abin da zai fiye maka da ita Allah maka baiwa basira kaga je kare ta filin kwallo ko a gidan tace ko gidan karta ko a tsara ƴan mata je ka kare ta hadda alqur'ani za ta fi maka amfani je ka kare ta akwai wata sana'a ko wata harka da za ta amfane ka ta amfana al'umma yace to sai na juya zuwa annazmu la ilmi waƙe na ilimi ila illa fi ahwalin la budda an astajiba fiha bida'i shi'ri wa bawa'ithi bana yin waka ga magari sai inda ya zama mun dole yace wa nazmul ilmi anfa'u li talibil ilm fi nadri katir min al ulama kuma waƙe yana da amfani sosai fiye da zube ga dalibi saboda hadda cewa yace a tufqadu bihi shawaridul tufqadu bihi shawaridul masail da waƙe ake hada masaloli wuri guda mimma la yajiduhu an-nazimu manzuman min qabl abinda ba za ka same shi a wani wuri daban kafin nan ba wato badu bihi aksarul qawaid al-ilmiya kuma ake kididdige ka'idojin ilimi da yawa ومن هذه الأمور التي ايتجت أن أنظمها لنفسي والطلاب العلم الناشئين في الطلب أسس تحصيل العلم yace kuma daga cikin abin da so na tsara shine waɗannan ka'idojin sun mara'aitu an udifa ila zalika ahamma ma tadammanahu kitabat tadhkirat as-sami al-mutakallim kama aslamtu kama yadda na gabatar wa abhasan ukhra ra'aitu an udifaha yace da kuma wasu mas'alolin wadda na ga ya kamata in ƙara su a udifa ila iqdiha zuwa ga wancan igiyar waccan sarka ba da an wajattu tashji'a min shehi kama ta kaddama bayan na samu wato wannan tashji'in daga malamina kamar yadda zance gabata to wannan abubuwan guda biyu cewa malamin shi ya kwadaitar da shi ko malamin masanin waka ne zai zo ya ambata a gaba ya iya waka zai iya gyara masa da kuma cewa shi kwadaitar da shi sai ga babu wanda ya dace ya tura mawa fiye da shi ɗin sai ya yi tsaurin ido ya ƙarfin hali sai ya tura masa kuma za mu ji irin gyare-gyaren da ya masa masu fa'ida insha Allah za mu saurara nan saboda lokaci ya ƙure sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sabi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah